أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول عليهم إذا لوكتشي na wannan magana da aka yi maganan kulla ya rumun fi samawati wal ardin ghaiba illa Allah wa ma yashkuruna ayyana yub'asuna kusan lokacin tashin duniya din in yayi duk waɗanda abin ya afku a kansu a zamaninsu wato tashin duniya iri biyu ne akwai tashin duniya na kowa nasa randa ya mutu to rannan ya shiga tashin duniya kenan yana jiran tashin kiyama kuma to tashin duniya na gaba ɗaya kuma ana kiransa tashin sa'a abinda za a busa ƙaho a mutu gaba ɗaya sannan ubangiji ya sa a ta yin ruwa har shekaru sannan ya sake sa a buɗe a sake busa ƙaho a tashi tashin kiyama kenan to tashin duniyan nan in yayi kusa in lokacin sa yayi wa qala qawl akhrajna dabbatan min tukallimuhum za mu fito da wata dabba daga ƙasa tukallimuhum za ta yi magana da su a wannan dabba ana kiranta naqatu salihin a yawancin abubuwan da ake karantawa to da farko an karanta cewa annabi Suleimanu da annabi Dawuda suna jin maganar tsuntsaye suna jin maganganun dabbobi har daga miloli masu nisa ma annabi Suleimanu ya ji maganar tururuwa sannan Suleimanu ya ji maganan huda-huda har ya aike shi ya cika masa ayyuka da ya aike shi je ya wuka za yi wuka za yi wuka za to abin da ake so kuma an faɗi cewa bilkisu an ɗauko gadonta a cikin iftawar ido ɗaya to waɗannan abubuwa duka abubuwan da suka shafi mu'ujizozin annabawa to lallai ne za a tara su wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko duk abin da ya shafi tashin duniya ko da ya zo zai zo ne watakila cikin rigar da kai baka sani ba yanzu gashi muna jiran ya juju da ba juju da naƙatu salihin da fitowar rana ta yamma da fitowar mahadi da fitowar isa duk muna jiran fitowar dujjal duk muna jira tuma yiwa ne wasu daga cikinsu su fito mana ta yadda ba mu zata ba don malamai sun fassara ya juju da majuju da yakin tatar yakin tatar wanda ya zo aka kashe malamai dubbai dubbai aka zuzzuba littattafai a cikin kogin furat waɗansu suka ce a'a turawa cinyewansu da suka na cinye duniya gaba ɗaya karnin da ya wuce shine ya juju da majuju wanda kuma har yanzu ba mu rabu da su ba su ya juju da majuju cewa suna da manya-manyan kunne suna menene ai kunne babban kunne babu kamar mutum yana yana yana Kaduna ya magana da Ingila mai wancan kunnen ya ji akwai babban kunne kankana da manyan kunnuwa to abubuwan da suka kullo yanzu na maganar rediyo din nan da salula din nan da satellite din nan da intanet din nan suna daga cikin dabbatul ardi dabbobin dabbobi daga ƙasa daga ƙasa suna magana da mutane dabbobi daga ƙasa suna magana da mutane to waɗannan duka ana nunawa cewa duk abubuwan mamakin da aka yi shi a zamanin wasu annabawa to za a yi irin su a cikin zamanin wannan al'umma wanda take saje da tashin duniya domin mu ke tafi gaba gida tun kullowar manzon Allah har tashin duniya muna haɗe ne gaba ɗaya domin ya ce bu istu ana wasu aka hatai ne ni ne farkon alamar tashin duniya an aiko ni ne da ni da tashin duniya kamar yatsun nan guda biyu da yatsa tsakiya ta nuniya innan nasa kanu bi ayatina la yuqinun innan nasa tani mutane kanu sun zamo la yuqinuna ba sa yi yaqini bi ayatina da ayoyinmu to ayoyi iri iri ne annabawa da aiko annabawa da mu'ujizozin da aka ba su ayoyi ne ayoyin sama ayoyi ne ayoyin ƙasa ayoyi ne inna ja'alna ma'arar da zinatan lahali na mu ayyumu ahsanu amala wa inna da ja'ilna ma da sa'idan juruza amma sitta anna sabar kafir raqim kanu min ayatina ajaba sannan sama da ƙasa kudu da arewa gabar da yamma har kai ubangiji ya ce ka duba za ga ayoyi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta ta bai da annul haqqu saboda haka waɗannan ayoyi ne wanda suke suka kullo cikin yadda ba za iya ganewa ba idan kuma wata dabba ta sake fitowa ta zama naqatu salihin to shikenan amma dai wanda mu ganin nan yanzu ya ba da alamomi da in ka dubi hadisan da suka kawo dabbar cewa tsakanin kunnenta da kunne tafiyan mil tara ko mil uku tsakanin kahonta da kahonta tafiyan menene tsawonta kaza ne tana tsaye a ƙasa kanta ya taɓo gizagizai to duk da wannan fawon lantarki ne wanda ake abubuwan mamaki da su ɗin nan to zamanin da babu ba a yin taske ba samu fore fawon lantarki kamar zamani yanzu ba innan na sani mutane kanu sun zama layu nuna. ba sa yin ba sa sani na tabbatawa bi ayatina da abubuwan mamakin mu
ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون كتنا يا رسول الله يوما alamomin yana daga cikin alamomin tashin duniya fitowan wannan dabba mai yin magana nan da za ta fito daga ƙasa kuma akwai hashiru wa yau mana hashiru min kulli ummatin fauja min man yukazzibu bi ayatina fa yuzuna akwai lokacin tashin duniyan iyayi za ga muna tattara mutane mu tattara mutane muna kai su inda min faujan jama'a jama'a to wannan kuma kullowan motoci da kullowan jiragen sama domin hashru din iri uku ne akwai karami wanda yake na banu quraiza lokacin da li'awwal hashri akwai hashru na kusan ƙarshen duniya akwai hashru na bayan an mutu an tashi a tara mutane don hisabi iri uku ne in ka duba cikin sawi ya nuna su to hashru din nan wanda muke cikin yanzu shine na yadda ake tattara mutane a tashoshin mota a filayen jiragen sama tashoshin jirgin sama a tattara mutane a tattara mutane ana tura su a zuba su ana ai haka da su a tattara waɗannan ana tafiya da su a tattara wannan waɗansu ai sama da su waɗansu ma ai ƙasa da su domin akwai inda ake cikin jirgin jirgi jirgi ko mota a shiga ƙasa ai tafiya ta ƙasa to duk da wannan hashiru ne manzo Allah ya ba da labarin wannan yace wata wuta za ta bullo tana tattara mutane daga gidajensu tana kai su wuraren bukatunsu ita wannan wuta in mutane za su kwana to a inda za su kwana nan za ta kwana in za su ini a wurin da mutane za su in nan wannan wutar za ta ini to wannan wuta ashe kenan ita ce mota ita ce jirgin sama ita ce jirgin ƙasa domin an ce mota wai wuta ce za ta tattara mutane ta tara su ta kai su inda za su in wurin bukatunsu in za su wuni a wuri wannan wutar ta wuni da su in za su kwana wannan wutar ta kwana da su sahabbai suka ce ya rasulullah wuta ta ɗauki mutane tana tafiya da su ce haka alamomin tashin kiyama kenan to wannan wuta mota wuta ce jirgin sama wuta ne domin kowannensu ga danja jawur wuta kenan ga hayaki ga dirin wuta amma saboda mu'jizar annabi ibrahimu da aka ɗauko ta fito cikin mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wuta am- naran amma bardan wa salamun ala ibrahim wuta ce amma sanyi kalau kamar yadda aka jefa na Ibrahim cikin wuta ta zama sanyi kalau to wut- a cikin wutar ake jefa mu- motoci kenan ko jiragen sama ko jiragen ƙasa ta- ta kai mu in ta tattara mu ta kai mu inda za za ta kai mu ubangiji yake ce abun mamaki anan kafirai mun nuna musu alqur'ani wasu imani da shi ba mun nuna musu annabi Muhammad wasu imani da shi ba amma bari ka gani mu nuna musu wasu ayoyi wanda dole ne sai sun yi imani da su menene ayoyin a tattara mutum kamar ɗari takwas sannan a kawo wani gari a ajiye garin a buɗe ce mutum ɗari takwas ɗin kowa da kansa ya shiga cikin wannan gari da aka shiga wannan gari sai aka hura wuta aka rufe ƙofofin garin duk gaba da sai aka hura wuta aka yi ta hura wuta ta yi ta diri tana ba da hayaƙi tana nuna zafi tana diri sai wannan gari na wannan wuta sai suka- suka ta suka yi sama sai da suka wuce hadiri suka so mu tafiya rana ɗaya daga Kano za su je Jidda cikin awa hudu da wani abu don Allah wannan bai sa abin mamaki ba to amma su ba su yi- ba su wancan ba su yi imani da shi ba amma sun yi imani da wannan na hashru din nan sun yi imani sun yadda Allah yana da ikon a sa mutane a cikin wuta wutan nan gari ne sannan wannan wutar wai wannan garin ya tashi sama ya wuce hadiri ba da nan muka ce kanta yana kaiwa yana taɓowa hadiri ba mana hashiru min kulli ummatin faujan mimman yukazzibu bi ayatina fa bi zaun ambata musu ya rasulullahi yauma wata rana tana zuwa ƙarshen zamani na hashiru zamu zamu tayar da min kulli ummatin faujan a cikin kowace jama'a jama'a zamu tattaro wasu jama'a cikin kowace al'umma a cikin al'umman musulmi akwai fasinjan mota akwai na jirgin sama a cikin al'umman yahuda akwai fasinjan mota akwai na jirgin sama a cikin al'umman kirista akwai fasinjan jirgin sama da na mota a cikin al'umman masu cewa ba su da allah ah, madiyawa akwai fasinjan jirgin sama da na mota a cikin kowace al'umma dai akwai wanda ba su yadda allah yana da ikon aiko annabi muhammadu ba ba su yadda allah yana da ikon kawo alkur'ani ba amma sun yadda allah yana da ikon ya sa su a wuta wutan nan ta hau sama ta hau hadiri ta kai su waɗansu wurare ta saukar da su lafiya lau ikon Allah yana da ikon abun mamakin nan sun yarda da wannan amma ba su yarda da wannan ba min kulli ummatin fojan daga ina daga irin wannan mutane mimman yukazzibu bi ayatina daga ma cikin masu ƙaryata alqur'ani masu ƙaryata ikon saukar da alqur'ani masu ƙaryata ikon aiko annabi Muhammadu har a cikin su ma akwai fasinja masu hawa jirgin sama masu hawa mota masu hawa jirgin ruwa masu hawa jirgin amma ana cikin wuta ne amma ikon Allah ya hana wutan nan ta kona mutane ikon Allah ya ɗauki wannan wutar ya kai ta sama an ji an sauka lafiya fom yuzauna ana tattara su حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تهيطوا بها علما نما ذا كنتم تعملون حتى إذا جاءوا wato bayan an ga duk abubuwan mamakin nan masu ƙaryata alkur'ani masu ƙaryata addinin islam masu ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan su ga abubuwan da ba sa ƙaryata shi to sai sun gama ƙaryatawan su sai ranan da za su mutu kara sai ubangiji musu akazzabtum bi ayati to kun je duniya kun karyata ayoyi na ko walam tuhidu biha ilman saboda ilimin ku bai kai ba shi yasa ba ku yadda ba bari daraka ilmun fil akhirah bal hum fi shakkin minha bal hum minha amun iliminku bai karbi ayoyi na wanda na aiko annabi Muhammad da su ba sallallahu alaihi wasallama hatta za ja ku qala kazzabtum bi ayati wa lam tuhidu biha ilman amma za kuntum ta'maluna ko ko menene kuka aikata da na aiko wannan alqur'ani da na aiko wannan manzo ishara da waɗannan abubuwa na tashin duniya a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka ya isa maganin ɗauko gadon bilkisu ya shiga cikin maganin jirgin sama ya shiga cikin maganin fax ya shiga cikin maganin satellite ya shiga cikin maganin abubuwan mamaki duk abubuwan mamakin da aka ambata to irin su za su zo a ƙarshen duniya da wani irin suna daban yadda aka faɗe su daban domin a lokacin da annabi zai bada bayanin ba abin da ya kamata ya faɗa sai ce dabba domin manya-manyan karafin da ake kafa a daji masu ɗaukan wutar lantarki suna rarraba wannan in a zamanin da zaka bada labarin su zaka ce itatuwa ne su ba itatuwa bane zaka ce mene gini ne su ba gini bane to wannan dabbar ita ke dauke da lantarkin da ake kowane abu da shi to in an ce mai tsawo ne tsakanin tsakanin kunnensa da kunnensa tafiya mil uku ko mil tara kaga waɗannan manyan karafe masu yawo masu rarraba lantarkin nan tsakanin wani da wani zai kai irin wannan haka to duk da ana nuna mana ne duk abin da aka yi cikin mu'jizar wani annabi to za a yi shi cikin wannan al'umma ta hanyar sana'a amma mu'jizar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam za ta bayyana shi wato abubuwan nan duk gaba ke da kamar dai mutum ne yayi wayarin yayi wayarin amma babu inda ya hada da wani lantarki babu inda ya hada da da da wani irin abun nan da ake da generator don ya kunna abin zai kama nasaran da babu su ne yahudun babu su ne me yasa da ba su jirgin sama ba sai yanzu sai daga alif da ɗari tara kawo yanzu don fara jirgin sama duk duniya ya yawo ya dawo sauka lafiya alif da ɗari tara aka so mai alif da ɗari tara aka so mai yin jirgin sama ya hau lafiya ya sauka lafiya aka fara yin jirgin sama duniya harbi tsaitar daidai aka fara samu ana ci gaba ana ci gaba har ya kai inda kai yanzu din nan duk da mu'jizar manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam take daukan riguna iri iri tana sawa don a nuna wa mutane darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akazzabtum bi ayati wa lam tuhidu biha ilman amma za kuntum ta'malun ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون أيضا ننكا مغانا تاكاري أبن دي أفكو ربنا ذات ربنا أبصرنا وسمينا فرجينا نعمل صالحا إنا موقنون Allah ya zuka mun ga gaskiya da idonmu duk abin da malamai suka faɗa duk abin da annabawa suka faɗa yanzu kan mun zo mun gani kuru-kuru da idonmu a mai da mu duniya a mai da mu duniya za mu yi aiki ya ce iksa ubiya wala tukallimun ruhe mana baki nan ba da wuri ba maganar komawa duniya fa mu la yandiguna ba dama a bar su farayu zan fa ya tazuruna ba dama a ba su dama su kawo hanzari kuma ba dama a ba su dama su yi magana magana ta kare
ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ولم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ba wai ayoyin ɗauko gadon bilkisu a cikin kiftawan ido ɗaya ne kaɗai abin mamaki ba ba wai ayoyin a aiki huda huda ya je ya kai aika ya kawo aika shi ne abin mamaki shi kaɗai abin mamaki ba ba wai ayoyin tururuwa ta magana daga mil tara a ji magaranta shi ne kaɗai abin mamaki ba ba wai ayoyin jiragen sama da jiragen ƙasa da jiragen ruwa da su kwamfuta su tart da abubuwa da ake faɗa inna irin su satellite da abubuwa iri ba su kaɗai ne mamaki ba ai wuni da kwana kurun ya ishe ku abun mamaki waje annan laila wannan har ayatai ne dare da rana kurun ya ishe mutum mamaki ya aka yi aka yi dare kai ne kai ko mutanen garin ku ne suka yi ya aka yi aka yi rana kai ne kai ko mutanen garin ku ne suka yi ko ko haka suke yin kansu a cikin masu magana su madiyawa wato mutanen China da Rasha masu wannan irin aƙida cewa ba su da Allah din nan wata wani mutum yayi lacca yayi lacca wai babu Allah yayi lacca yayi lacca neca take yin kaza neca take yin kaza kaza in ka ga kaza kaza ne kaza in ka ga kaza kaza ne kaza sai da ya gama sai wani ce ni ko na taba gani da ido na wani abun mamakin da yafi abin da ka faɗan nan yace wa menene abun yace wata nan na zaune a bakin kogin Dijila Furat wato kasar Baghdad ina kallon wata katuwar bishiya ina zuwa mata ido sai naga ta sare da sunta sai ta zubar sai naga ta sare gindinta sai naga ta kwanta sai naga ta tsatsaga kanta ta kyawawan katako daidai da jirgin ruwa da ce ta shirya wannan katakon sai na kusoshi suna mannewa suna mannewa suna mannewa sai ta mai da kanta jirgin ruwa ita wannan bishiyar da na yi kallo din nan sai naga ta tura kanta ina kallon abun mamaki sai ta fada cikin kogin dijila sai naga mutane sun zo suna ta shiga suna ta shiga sun gama shiga sai naga jirgi ya ja mutane ba mai tukawa suka tafi ina kallo na ga bu mamaki ran nan sai ce da ido ka ga wannan ita za ka kayar da ido na na gani watakila abin da ka gaya mana ma kai wani ne ya gaya maka ko ya rubuta maka ni wannan abin da ido na fa na gani da idon ka kana kallon bishiya ta sare rasunta ta sare gindinta ta mai da kanta katako ta har haɗe ƙusoci suka manne ta mai da kanta jirgin ruwa sannan ta ja kanta ta faɗa a ruwa fasinja suka shiga ta tuka kanta kana gani da ita kwarai kuwa kai wata kilma abubuwan da kafarin nan rubuta maka akai ko gaya maka ni wannan gani da ido na yi yayi aka yi to kai kana hauka ne bishiya ba ta iya mai da kanta jirgin ruwa ba ta iya jan kanta ta shigar da kanta ruwa ta tuka kanta a tafi shine sama da ƙasan nan dire da ranan nan duk su suka yi kansu su suka tuka kansu komi da kuma shi ya kansa yake tuka kansa kana hauka ne to ai qurratu mu in ja'ala Allah alaikum layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah yatikum bi dhiya qurratu mu in ja'ala alaikum nahar sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah yatikum bi layla taskunu fi da Allah ya mai da dare shi kadai ba rana to ba rayuwa kenan ina za a yi shuka ina za a samu ranar da za ta gyara shuka ina za a samu wurin da ya bushe inda za a zauna ko inda za a kwanta ina za a samu katakon da ya bushe ina za a samu yadda za a gini dare kullum in kuma rana aka yi sai a mutu zafin rana sai kashe mutane in ba dare to ai Allah ya yi dare ya yi rana ne da daddare mu kwanta mu huta laila libasan da rana kuma tafi neman abinci na harama ashan Allah ne ya waɗannan abubuwa to yin dare da rana kun aiku kafirai ya ishe ku abun mamakin Allah ba wai aiko annabi Muhammadu kadai ba ba aiko alqur'ani kadai ba ba aiko abubuwan mamakin nan wannan dare da rana nan da aka saba da shi shi kurun ya isa abun mamaki a wuraren na ja'alna laila su ba sa gani ne annamu ne ja'alna laila muka sanya dare liyaskunu fihi don su kwanta su huta a raba rai da jiki rai baya son zama kawai sai harka jiki baya son motsi sai kwanciya a shiru to an haɗa su suna cutan junansu rai bai samu dama ya yawo yadda ya saba ya huta ba jiki bai samu ya kwanta ya huta ba to in dare ya yi sai a raba su a sa zare tsakanin su kai tafi duk inda ka dama ka rai tafi yawon ka inda ka dama cikin ikon Allah rai sai ya tafi jiki kuma sai a zubar da shi dama shi kasa ne baya son motsi to shi ke hi hi hi hi na numfashin nan shine zara to in ana so maza maza a dawa sake ai sai a buga jikin maza maza kirawo dan uwanka ku dawo za ku yi aiki sai ya jawo rai sai rai ya komo sai ya tashi to ayyin wannan kurun ya isa abun mamaki jalan laila liyaskunu fi wan nahara mubsira dare awa takwas a kwanta ai bacci a huta rana awa takwas a ji a nemi abinci sauran awoyi kuma a raba su wa waɗansu abubuwa awa biyu na kaza awa biyu na kaza awa biyu na kaza awa biyu na kaza liyaskunu fi wannan arab sira inna fi zalika ayatin liqawmin yu'minun wannan yin dare dan a huta yin rana dan a nemi abinci da ayatin wallahi wannan ya isa ayoyi abubuwan mamaki liqawmin ga mutane yu'minuna wanda za su yi imani ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا توه داخل
ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكلنا أتوه داخلين يا رسول الله أنبتا مسلم هل يزوجك أبو بوا na ban mamaki na ban tsoro wanda yake gaban mutane na tashin duniya akwai busa ƙaho wa yawan fa fi suri ranan da za a busa ƙaho to busa ƙaho iri uku ne wasu malamai suka ce iri biyu akwai nafkatul ula akwai nafkatul saniya busawa na farkon nan duk wanda ya saurar da zai mutu ne amma shi ba za a san lokacinsa ba masu saye da sayarwa suna jayayya a albarka a ka kara a albarka sai a busa masu dashen kaya suna da shi a gonansu sai a busa ga shi sai a mutu gaba daya fa fa man fi samawati man fil ardi duk wanda yake sama da ƙasa sai sun ji tsoro illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya ga dama sune shuhada'u da annabawa da kuma mutane za a faɗa nan gaba wa hum min faza'i yawma idin aminuna wanda za a faɗa nan gaba to in an mutu shikenan sai a sa an mutu gaba daya sai ubangiji ya zuba ruwa akan duniya ta zama kaman wannan ruwan da zai zuba sai zama kawai shine ruwan mani na waɗannan gawawwaki da za su sake tashi bayan shekaru sai a sake busa ƙaho nufi fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun sai a sake busa wani busan na biyu nan da sai ga mutane sun tashi masu cewa alhamdulillah suna faɗin alhamdulillah masu cewa ya wayar man ba sa marƙadina haza suna waɗansu suna ihu waɗansu suna subhanallah alhamdulillah haka dai Allah ya sa mu tashi muna alhamdulillah alhamdulillah fa sai ga man fi samawati wa illa man sha Allah sai wanda Allah ya ga dama wa kullu dukkan mutane atuhu dakhirina rannan ka akwai akwai abun mamaki a nan duniya an ce mutane Allah yana kira ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaquna wadan sun yadda wansu basu yadda ba wadan su sun tsaya suna waige waige amma rannan in an ce maza ana kira ba wanda zai tsaya a guje za a je mai tafiya da mai takawa da fiska yana takawa dolensa yana tafiya inda aka kira shi din mai tafiya da kafa yana tafiya da kafarsa mai tafiya kan dabba يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم يردا to ana kora waɗansu suna takawa wa nashru yawmal qiyamati la wuju umyan wa bukuman wa summa su kafare ko suna takawa da fiska ne da fiska suke takawa sahabbai wani daga cikin su ya tambaye ya rasulullahi mutum daga takawa da fiska ce da fiska ya ake takawa da fiska ce Allah da yasa suke takawa da kafafuwansu a duniya shi ne ya sa yake da ikon sa su taka da fiskarsu a lahira in ka lura tafiyan nan ma ai kafan guda biyu ne amma da kafa ɗaya kake tafiya ai ɗayan tana tokarewa ɗayan ne ai da ɗaya ake tafiya in ka taka da ɗaya sai da tokarewa ɗayar ai ba da biyun kake ta cap cap cap ba ai da ɗayan kake tafiya ɗayan tana tokarewa ɗayan ne in wannan ta taka sai wannan ta tokare mata ita kuma ta taka wannan kuma ta tokare mata ai da kafar ake ta ba ai faɗin fiska ai faɗin tafin kafa ونحشر يوم القيامة على وجه أمي وبكم وسمى ما بهم جهنم كل ما خبز زدناهم سعيرا يا رسول الله كجاء مسو har yanzu dai wa yau mai faku fi suri fa faze man fi samawati wa man fi lardi illa man sha Allah wa kullu natu dakhilin bismillah wa tara al-jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون
ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون wa kullun atuhu dakhirin dukkan mutane kowa dolensa ba mai tsayawa muhuniina ila da yaqulu kafiruna hadha yawmun asir rannan kan ba kaucewa babu kin amsawa ga mai wannan kira idan an ce ya ayyatuhal izamul baliyat ya ayyatuhal izamul baliyat ya ku kashi wanda kuka rididdige kuka zama kashi da kasa ku tashi Allah yana kira a tashi a zo filin kiyama to nan ba wanda zai kangare ce shi kan ba zai tashi ba wane mutum ba wanda zai ce shi kan ba zai je ba wane mutum mu ne yadda kullun atu dakhirin wa tara aljibala rannan za ga abu mamaki wa yawma nusayyiru aljibala fatar al-ardha barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada fa idza aljibalu suyirat za a tafiyar da duwatsun nan sai ga su kaman atafa suna tafiya duwatsun nan masu nauyi da kake ganin nan sai a suna gudu suna gudu sai a girgiza ƙasa sai zama babu tudu ba gangare ba dutse safsafan latarifiya i wajen wala amta sai a girgiza kamar dai akwai gari a cikin ƙwarya sai kai zane kai zane kai zane akan garin kai zane daga baya sai ka girgiza garin zanen kaga ya haɗe ko to in an girgiza da duwatsun da kogunan da menene duk gaba a girgiza sai a mai da shi a guda ta mai da shi sai a ce to a naɗe a naɗe su gaba ɗaya a naɗe duk waɗannan ƙasar da muka sani a naɗe ta a kawo wata sabuwar ƙasa a shimfiɗa wannan ƙasar ba a son ta a naɗe ta a kawo da ita kawo wata sabuwar ƙasa a shimfiɗa to sai a kawo sabuwar ƙasa a shimfiɗa wanda a kanta ne za a yi tashin kiyama ba kan wannan ƙasar da aka girgiza aka girgiza aljannu komi da komai a wurin wani daga cikin majazibu majzubi ya ce kai amma wallahi ina sun wanga wannan rana ina marmarin ganin wannan rana ranar da za a naɗe wannan ƙasa a kawo ƙasa mai haske mai ƙilƙili a shimfiɗa Allah da mala'iku su zo annabawa da shuhada'u su zo da dukkan manyan mutanen bayin Allah su zo kai wannan rana ba a taɓa yin rana irin wannan ba na tabbata ko za a sake wata irin rana irin wannan irin taro irin wannan ba kai na kwaɗayin ga wannan rana sai ka ce kai ranar da aka ji annabawa ma suna jin tsoro balle kai ita to ai annaba su shugabanni ne dole shugaba ya ji tsoro saboda yana da jama'a ni kuma mutum ba shugaban jama'a bane in ba macucin in ba dan tawaye in ba dan tawayen gwamnati bane in ba macucin jama'a bane to ba wanda yake jin tsoron zuwa taro sai dan tawayen gwamnati sai macucin jama'a to ni ba macuci ba na jama'a ni ba dan tawayen gwamnatin Allah ba banda mu je mu ta kallo nan Allah zai zo mala'iku zai zo annabawa za su zo wa jiya bin nabiyina wa shuhada wa qudai bainahum bil haqqi hum la yuzlamun kuma za a shari'a ne ta gaskiya to ka san baka cuci kowa ba wa nadhuru mawazin al-qisl yawm al-qiyamati fa la tuzlamu nafsun shay'an wa in kana amma wannan magana ne na majzubai misali yaro ya mai tafiya kakkan kakkan yana kaiwa yana kawowa a je wani wuri tashin hankali ya samu uwarsa da ubansa suna zaune uban yana zaune a waccan kujera uwar tana zaune a waccan shi bai damu ba ya buga je baba baba baba ya buga je ya ce mama mama mama shi bai damu bai san abin da ake yi ba ya sani bai sani ba ai saboda haka su waɗannan masu irin wannan maganganu yara ne saboda haka annabawa su ba za su iya haka ba saboda su shugabannin jama'a ne sun fi kowa sanin jalalar Allah sun fi kowa sanin ikon Allah wa yawmun sayyidul jibara ran nan za mu tayar da duwatsu watar aljibala ta hasibuha jamidatan yadda kake ganin duwatsun nan sandararru ba motsi ha rannan za ka yi mamaki za ka suna tafiya kamar yadda gizagizai suke tafiya marar sahabi sun allahi allazi atqara kulli kai ne ka riga ka san Allah ai ka riga ka san aikin Allah ba mu muka gaya maka abin da Allah yake ba in ka koma daga inda muka fito amman khalaqa samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين بين حجزا إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته إله مع الله تعالى لا ما يشركون أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كوا يبيو مشكين وانا يلل يازن الله شي كذا يأيكي wanda yake yin aiki aikinsa baya kama da aikin kowane mai aiki sun Allah allazi atkara kullihi aikin Allah kenan wanda yake komi a cikin hikima da gwaninta yake yin abin saboda kudurarsa cikakkiya da iradarsa da iliminsa subhanahu wataala allazi atkana kullihi shine wanda ya aikata kowane irin aiki ya gyara shi ya daidaita shi khalaqa fasawi qaddara fahari innahu khabir innahu sha Allah khabirun yana sare bima taf'aluna duk abin da kuke aikatawa Allah yana sane da shi wanda ya boye imani a zuciyarsa Allah ya sani wanda ya bayyana ya bayyana musulunci ya boye kafirci a zuciya Allah ya sani duk abin da kake yi Allah yana sane da shi من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون
man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faz'i yawmin aminun man ja'a bil hasanati wanda a filin tashin kiyaman da za a je a taru din wanda mutane za su je wasu za su taka da fiskar su ne a'udhu billahi wasu ko za a ba su dabbobi su hau dabbobin lahiyansu dabbobin hadayansu su za su hau su je- su je gaban Allah ila rahmani wafdan kamar delegation na gwamnati shi na kika za wafdu kamar delegation ne na gwamnati haka za su je gaban Allah a ba su wurin zama a ƙarƙashin inuwar al'arshi yau ma la zilla illa zilluhu to rannan kan man ja bil hasanati duk wanda ya aiki mai kyau ya kiyaye shi bai bata shi ba ya zo da shi nan ba ce amila ba ba ce man amila salihan ba a, man ja bil hasanati wanda ya aikata aiki mai kyau ya kiyaye shi bai kona ba bai bai- bai bai mai da shi kayan bashi a zo a a nema a biya ba to iya zo da shi farau khairun minha za a ba shi sakamako fiye da abin da ya zo da shi nan ma suna ta maganganu cewa man ja bil hasanati falahu khairun minha wanda yazo da kyakkyawan aiki za a bashi fiye da abin da yazo da shi to ai dama an gaya mana man man man ja bil hasanati falahu ashru amsaliha da ɗaya da goma yafi goma yafi to kai wo ɗaya an zo an saka maka da goma ai ka samu khairun minha wannan kenan wasu sun ce ai akwai la ilaha illallah ba abin da za a samu yafi la ilaha illallah sai ka ce a'a ai shi wannan bawa aiki yayi shi kuma Allah sakamako zai bayar bawa yayi aiki wa Allah Allah yayi aiki yayi sakamako da aikinsa da aikin Allah fa a hada su to saboda haka zai samu fiye da abin da yayi kuma lokacin da yake ambaton Allah yake zikirin Allah yake ganawa da Allah wajen sallah din nan almusalli naji rabbahu yana tare da Allah lokacin da yake zikiri ko istighfari ko salatin annabi yana tare da Allah amma ai baya ganin Allah amma ran lahira din ranan sakamako gashi ne ga Allah yana ganin Allah fa wujuhu yawma idhin nazira ila rabbiha nazira kana aiki wa Allah baka ganshi ba da kana ganin Allah ya yana ganin ka yana baka sakamako me yafi ganin kana ganin Allah yana kana samun sakamako shine saboda haka dai aka- aka- ya kamata a bada wannan amsa da malamai suke cewa to kamata ai ma in Allah ya magana da ya kyale shi a antum a'lamu amillah in dai Allah ya magana ka kyale shi ma me za a za a je garin bincike man ja'a bil hasanati falahu khairun minha duk wanda ya aikata aiki mai kyau in ya zo da shi lahira to za a bashi fiye da abin da ya zo da shi din wa man ja'a bis sayyi'ati wahum wato waɗanda suka zo da kyakkyawan aiki rannan wahum sukan min fa zai yau izin aminuna hum aminuna sun riga sun amince min fa zai yau izin da, gi- da, da, da firgitan wannan rana domin wata talaƙehumul mala'ika ha zai yau muku lazi kuntum tu'adun mala'iku ne za a sa su tare su zo ga wurin zama zo ga wurin zama zo ga wurin zama yadda ake ta- taron manya a wurin taro wata talakkehun mala'ika haza ya muku wallazi kuntum tu'adun su kan ba sa cikin firgitan nan da aka faɗi ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون
Ah, wa man ja'a bi sayyi'ati fa kubbat wujuhum fin nar hal yujzauna illa ma kanu ya'malun amma wanda ya kuskura ya zo da mummunan aiki bai riga ya tuba ya bata shi tun daga duniya ba ko bai yi sa'a ya gamu da wani bawan Allah ya ya sa ceto an cece shi ba to shi kan fa ya kade ya za a fa kubbat wujuhum fin nar wato kifar da fiskokin waɗannan mutane ake yi finneri a cikin wuta hal zauna me ake saka musu illa ma kanu ya'malun hal zauna illa ma kuntum ta'malun a fa kubbat wujuhum finnar shin kam ɗan wuta in za a sa su a wuta fiskokin su ne kawai ake sawa ko dukansu eh dukansu ko tunan kaga an yi amfani da wujuhu a nan ina so in yi amfani da wannan dama gidan rediyo suna sa wani littafi sunansa kitabu tauhidi maza maza a janye wannan littafi daga gidan rediyo zai kawo tashin hankali domin littafin yana ce shehu dan hodiyo ba musulmi bane sai a kawo dalilai guda biyu na ƙarya wai saboda aƙidar mu ta ash'ariya ne mu aƙidar mu ash'ariya ne mu to duk mai aƙidar ash'ariya littafi ya ce kafiri ne su shehu dan hodo ko su ne shugabannin wannan tauhidin na ash'ariya na biyu kuma wai su sufaye ne sufaye kafirai ne in ji wannan littafin da ake wani ɗalibi ne na sudan yake gabatar da wannan littafi a gidan rediyon kaduna nan maza maza a janye shi in ba janye shi ba ba zai yi kyau ba cewa nan gaba ce shehu dan hudu ba musulmi bane ba za mu yadda ba shehu dan hudu ba musulmi bane a dalilan ƙarya dalibi kurum na sudan ya zo ya sa muku littafi ce shehu dan hudu kafiri ne ku yadda kuna jin daɗi wai wai kitabu tauhidi wai dole ne sai an yadda da wani da wasu abubuwa tukun a zama musulmi dole ne sai an yadda da wani abu wai shi tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya sifat wanda tajsim ne tajsim ko kowane malamin musulmi ya san meye tajsim ba shi da kyau saboda haka maza maza a janye wannan kitabu tauhidi cikin rediyon Kaduna a matsayin mu na majalisar fatawa na musulunci na Najeriya a janye wannan littafi nan gaba mu yadda wani ya fito fili ko a gidan rediyo ko da sunan shi musulmi na mace shi dan hodo kafiri ne ba za mu yadda ba maza a janye kitabu tauhidin nan daga rediyo wujuhu suka ce abin da ke cewa wai in ka ce Allah ya ce yana da fiska amma ash'ariyawa sun ki su ce Allah yana da fiska Allah yana da hannu guda biyu amma ash'ariya sun ki su ce Allah yana da hannu biyu Allah yana da kafawa guda biyu amma ash'ariya sun ce Allah bai da kafa guda biyu to irin waɗannan abubuwa duk mu ash'ariyawan malaman mu shehunan mu wanda suka tawili suke yi Allah ya faɗi maganganu guda biyu ya ce laisa ka mislihi shay ba abin da yake kama da Allah amma duk da haka wa huwa samiul basir shi mai ji ne mai gani ne to ya ce fala tadribu lillahi amsal kar ku yadda ku buga wa Allah misali to shi wannan mutum in ya faɗi cewa dole ne a ce Allah yana da fiska dole ne a ce Allah yana da hannu biyu dole ne a ce Allah yana da kafafuwa guda biyu dole ne a ce Allah yana zaune akan al'arshi ko yanzu misali ka ce zaidu akwai shi amma bai da fiska zaidu akwai shi amma bai da hannu zaidu akwai shi amma bai da to Allah a buga Allah misali da zaidu waye zaidu waye Allah to lalle a janye wannan littafi kitabu tauhidi maza maza a matsayin mu na majalisa majalisa ta fatawa ta musulunci ta Najeriya ba za mu yadda nan gaba a ce shi dan hudu ba musulmi ba za mu yadda wallahi dalibai kawai su zo suna bata kasa suna cusa mutane miyagun ayyudu wujuhu ubangiji ya ambata wa kansa hannu yace innal ladina yubayyi'una ka innama yubayyi'una la yadullahi fawqa aydihim Allah ya ambata kansa hannaye guda biyu bima karaktu bi yadayya Allah ya ambata kansa hannu biyu a cikin yana ce bale da su da tani a cikin ma'ida yana ambata kansa hannaye khalaqnaha bi aidin wa inna la musiun wa larda khalaqna bi aidin wa inna la musiun aidin jam'in hannu ne mimma amilat aidina an aman hannaye to su masu aqidar ash'ariyawa wanda ba tajsim ba irin waɗannan sai su yi masa tawili in sun in an faɗi hannun Allah ce ikon Allah in an faɗi fiskan Allah ce zatin Allah idan an ce ba haka ba in an ce Allah yana da hannu biyu yana da kawawa guda biyu to a wani wuri ya ce kullu shay'in halikun illa wajhahu komi zai halaka ya bar fiskar Allah to ina kafafuwan nasu ina hannayen nasu in karatun da gaskiya ne to ina hannuwan nasu ina kafafu yace kullu shay'in halikun illa wajhahu komai zai halaka sai fiskar Allah amma muna fasar sai zatin Allah da Allah da wannan da wancan wane ne wane ne musulunci wane ne ilhadi wannan nasu shine ilhadi tajsim ne da ba da kunne na nake ji ce gangan Allah ne fa yake zaune akan al'arshi amma iliminsa ko ina wai gangan jikinsa gangan jikinsa ne yake zaune akan al'arshi amma iliminsa yana ko ina what da Allah wannan irin karatu wani irin karatu ne wanda wannan ɗalibai suke kawo mana suna riddar da mutane a banza wai in baka yi wannan aƙidar ba komi sallarka komi zakarka komi azuminka kuma kullum ka yi la'ilallah sau miliyan kai ba ɗan aljanna ba ne a wannan littafin tauhidin da aka sa ake faɗin haka to lalle muna ba da shawara a janye wani littafi saboda zaman lafiya fakubbar wujuhun finnar hal tujzauna illa bima kuntum ta'malun ko me ake saka muku wanda aka ba su aljanna da aikin su aka saka musu da faralan Allah wanda aka kai su wuta da aikin su aka kai su wuta da adalcin Allah Allah baya zalunci إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت لأن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن آه يا رسول الله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة باب فقل أنا كون فقل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن إن قلت يكي yana tun daga ulilhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazi nastafi da shi ake magana har anan ma yanzu shine aka ce masa kul din innama umirtu iyaka ni da abinda aka umurce ni an abu da rabba hadhihi baldati in bautawa wannan ubangiji ubangijin wannan gari makka banda bautan fir'auna banda bautan rana banda bautan wuta banda bautan tsafi banda bautan katti banda bautan shedanu da dodanni abinda aka umurce ni in bauta wa ubangijin wannan gari Allah kenan shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah walahu kullu shay'in ba wai gan wannan garin kadai ne wurin sa ba a'a idan mutum ya ce ni ne wannan gari wannan ƙasa ta ce wannan fitar nawa ne to iyaka abin da ya mallaka kenan amma in Allah ya ce an abu da rabba hazihil baldati ba wannan garin kaɗai ne walahu kullu shay komi ma nasa ne komi ma na Allah ne walahu kullu shay umirtu an akuna minal muslimina kuma an umurce ni in zama daga cikin musulmi a wani wuri awwalul muslimina sallallahu alaihi wasallam shine shu awwalul abidina shine awwalul muslimina shine awwalul mu'minina sallallahu alaihi wasallam to islam dai an riga an karanta ana karanta shi hadisi shin lokacin da hadisin sayyidina umaru mai cewa jibrilu ya zo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mal islamu ce al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sala wa tutiyaz zaka wa tasuma ramadan wa tahujjal baita ni sadali sai babiyar kenan ba akwai wani abun da annabi ya kara an dai akan musul islam ne akwai kari to ina tauhidul uluhiyya ina tauhidul rububiyya anan ina cewa in akwai wani abu daban wanda annabi bai faɗa ba kenan akwai wani abu daban wanda annabi bai faɗa ba in baka yi shi ba ko kayi sallah kayi zakka kayi azumi kana faɗin lahar kullum miliyan guda kai dan wuta ne kafi wato annabi ya boye wani abu bai faɗa ba kenan amma ya faɗa mai kitabu tauhidi shi kadai ya faɗawa abin amma mu da abin da annabi ya faɗa mana mu ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ciki da bai mu yadda da abin da muka faɗa sannan mu yi sallah biyar mu yi zakka in muna da kuɗi mu yi azumi watan ramadana mu yi hajji in muna da iko iyakan musuluncin da annabi ya faɗa kenan wani da ya zo tambaya ma da ya tambaya sai da ya gama annabi yana zaune sahabi ya zo ya rasulullah da Allah kai hakuri ni mutumin kauye ne kuma na tambaya kai hakuri ce to tambaye ni idan Allah Allah ne ya aiko ka mu kadaita shi yace wallahi haka ne Allah ne ya aiko a kaɗaita shi to madalla don Allah Allah ne ya aiko ka mu rika yin sallah biyar biyar kullum yace wallahi haka ne eh to in na gama sallah biyar sai me yace sai dai zaka yi nafila illa an tadawwa ce la la azidu wa la anqus ba zan ƙara ba zan rage ba sai ya saki cewa don Allah Allah ne yace maka mu fidda zakka mu diba daga cikin masu zakka hannun masu abu mayar waɗanda ba su da shi miskinai da fakirai yace wallahi haka ne ce in mun yi in mun bada zakka sai me yace sai dai in zaka yi tadawa in zaka yi nafila yace la azidu wala anqus bana riga bana karawa dan Allah Allah ne ya aiko ka mai azumin watan Ramadana yace yi haka ne wallahi to in mun gaba azumin watan Ramadana sai wani azumin kuma ce illa an tadawwa sai da in zaka yi tadawwa ce a la azidu wala anqus ba zan rage ba zan kara ba don Allah Allah ne ya aiko ka mu yi haji yace eh a cikin rayuwa sau na ake yace sau daya bayan dan sai yaya ce sai illa an tadawwa sai da in zaka kara kai tadawwa ce la azidu wala anqus sai yayi shiru annabi ya shiru sai ce annabi shikenan yace shikenan to na barka lafiya da ya tafi annabi yace yace aflaha ar-rajulu in sadaka wannan mutum abin da ya faɗin nan in yayi yadda yace to yayi babban rabo amma mai kitabun tauhidi ya ce bai yadda ba sai dai ya wasu abubuwa na tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya to ina tauhidul rahmaniyya tauhidul rahimiyya da tauhidul malikiyya da quddusiyya da salamiyya da muminiyya da muhaiminiyya a raba Allah gida biyu wai in kai imani da Allah dole in baka yi imani da rabbu ba to abu biyu ne Bulutullah wa Rahman ayyan ma tadufa lahu falahu al-asma'ul husna to wannan haka musulunci annabi ya yi mana bayani ya gama komai ba sauran bayani duk wanda zai wani bayanin da ya saba da na qur'anin da ya ce wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna to ba za mu karbi bayanin sa ba na Allah da na annabi ya ishe mu inna ma mutuna abu da rabba hadhihi albaldati allazi harrama wa lahu kullu shay kuma komi na Allah ne wa umirtu an umurce an akuna minal muslimin in zama daga cikin musulmi shugaban musulmi sallallahu alaihi wa sallam وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن ف- ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين kuma bayan haka an umurce ni dinga karatun alkur'ani in ji manzon Allah an umurce ni in dinga karatun alkur'ani saboda haka dai shehu mu shehu ibrahim kaula in an yi azumin ramadana ka san dai nafila wato in dare yayi shi ba a yin asham da wuri in an ci abinci sai an dade sannan a yi asham asham din nan an soma akan dade an karanta izu biyu a cikin sallah to in an zo 27 sai qur'ani ya ƙare wato an sauka kenan sauran kwana ukun nan na cikin azumi babu sallan tarawihi to nan karatun qur'ani za sai an karanta qur'ani 111 yace Allah ne ya umurce mu innama umirtu an akuna min innama an abuda rabb hadhihi albaldati allazi harramaha saboda haka mun yi ibadan qiyamul laili mun yi tahajjudi mun yi azumi wa umirtu an kuna minal muslimin kuma mu musulmi ne wa an atluwa alqur'ana kuma an umurce mu karanta qur'ani saboda haka sai yasa a karanta qur'ani kamun a ga wata a cikin kwana biyun nan ko kwana uku sai an karanta qur'ani fiye da dubu da ɗari da goma sha ɗaya radiyallahu anhu wa umirtu an kuna minal muslimin wa atluwa alqur'an an umurce ni in karanta qur'ani faman yi ta dai saura dai bayani an yi bayani an kare fa inna ma ya nafsi wanda ya shiryu ya shiryu ne don kansa ya riga dai ya ji sakamakon wanda ya shiryu abin da za a yi masa wa man dalla wanda kuma ya ki shiryuwa ya bata fa in fa kullin da malamin munzirin kace iyaka ni dai an aiko ni in yi gargadi an aiko ni nazo nayi gargadin an zir ashirataka laqrabina kai gargadi wa danginka mafiya kusaci nayi musu danginka duk gabaki ɗaya laraba na yi musu lituzira kawon ma unzira aba'uhum fam ghafilu dukkan larabawa kenan a nan zirin nasa in yi wa dukkan mutanen duniya gargadi duk na yi musu ni dai na riga na gama nawa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qulin ma ana min al-munzirin wa qul alhamdulillahi sayrikum ayati fata'rifunaha وما ربك بغافل عما تعملون وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل أما تعملون كساك تشيوى الحمد لله يا رسول الله مو ما مشي الحمد لله الحمد لله دو وند الله يشي دان أدم يعيش مسلمي ya yi shi mai bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gode wa Allah Allah ya zabe shi Allah yana son sa alhamdulillah wa qul alhamdulillah kace alhamdulillah sai yurikumu ayatihi da sannu Allah zai nuna muku abubuwan mamaki iri iri waɗanda ba ku zata za ku gani ba yanzu mutanen da suka mutu shekara hamsin da suka wuce abinda muka gani na ju- na canjin zamani ba su gani ba cewa kana nan kaduna kana gani ana sallah a makka ba mafarki ba ana sallah a madina kana gani ba mafarki ba ka buga takarda daga nan ta fito wat- wata duniya mai nisa waɗannan abubuwa na kwamfiyuta da salula da waɗannan abubuwa duka allah ya fito da su waɗansu ba su gani ba sayurikum da sannu zai nuna muku ayatihi ayoyinsa abubuwan mamakinsa fata'rifunaha kuma dole za ku san waɗannan abubuwan mamaki amma rabbuka min ghafilin amma ta'malun ubangijinka yana sane da duk abin da mutane suke aikatawa ba mai rafkana bane amma ta'malun abin da suke aikatawa
سورة القصص مكية وهي ثمان وثمانون آية تدريهم آياتنا في الآفاق شيني آه سيريكم آياته فتعرفونها إنا وما ربك من غافل أما تعملون شيني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء مهيد وترانا ونمت يا أيكم من تكدا أم يا أيكم وتجريدا جريد تنا ربوشي Ah, da sunansa da sunan inda ya, ya, ya fito aka kai mini muna taro a yankari sai wani babban mutum ya bani ce ga wani ya aiko na tambayar ka shi mutumin mutumin neja ne ga sunansa ga sunan garin su Eh, ya ji an bashi ɗari tijani yana yi har ya ga komai ya zama Allah saboda haka yake neman tambaya a wurinka na ce hawan na maganar banza ne ban da amsa kan wannan to sai malamai suka ce su sharif ibrahim su ah, su halifa ah, Ismail ibrahim suka ce lalle ne ba da amsa sai na ba da amsa na ce to mu dai mu ne muka bi dariƙa tijaniya yanzu ko mu ne muke ba da dariƙa tijaniya amma abin da muka bar shine istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah da sharadi da lokaci da hisabi amma kai da an gan da yake an ganka wawa sai aka gawa ka wani abu mai haukatarwa ka je kai hauka kana duba wani ko abin da ka gani kana ce masa Allah don hauka sun ganka wawa ne suka baka wani abu ba dariƙa tijaniya aka baka ba idan kuma kana so ne ka ce mini tarbiyya akwai tarbiyya tarbiyya bayan mutum ya kabi da riga tijjaniya ne zai je a bashi azkarun tarbiyya tun da ke hum darajatun inda Allah musulunci hawa hawa ne la yasamu lisan min du'a alkhairi dan adam bai kosa da alheri to in ka karbi azkarun tarbiyyar nan kana yi kana yi kana goge zuciyar kamar yadda annabi yace inna likulli shay'in saqaratan wa saqaratul qalbi zikrullah har a dauki hankalinka a hauda shi sama fiye da yadda kake a yanzu ka san abin da yasa muke kiran mahaukaci mahaukaci hankalinsa ne ya sauka ƙasa ya koma inda yara suke yaro yana tafiya da yara bai damu ba kuma ba mahaukaci bane to babban hankalinsa ya sauko inda hankalin yara yake sai a ce masa yayi hauka sai yana tafiya tsirara yana abubuwan da yara suke yi sai mu ce yayi hauka to idan mutum yana afkaro sai hankalinsa ya hau sama ya wuce inda yake abinda muke mutane suke tunani ba shi yake tunani ba yana tunanin wani tunani irin na manya daga cikin addini to daga nan an goge zuciyarsa sai ya zama Allah na amanu wa tanma innu qulubun bi zikrillah ala bi zikrillah tanma innul qulub yana yi har zuciyarsa ta natsu sai ya zama a ce masa ya ayyatu nafsul mutma'innatu irji ila rabbiki sannan hankalinsa ya koma ga Allah sai ya zama duk abin da ya gani yana nuna masa sunan Allah a jikinsa misalin sai na ce musu kamar ni din nan na je ko Saudiya ko wani gari na sayo akwatuna da kaya kamar akwati guda 20 kowane akwati na ruba ɗayar Usman Bauchi ɗayar Usman Bauchi da na dawo gida sai na rike fasfo na ce na ba yara ku je ku ɗauko mini kaya na ni ba zan je ba amma duk akwatin da ku gani ɗayar Usman Bauchi nawa ne sai aka ce neman kaya wancan ce ga ɗayar Usman Bauchi ga ɗayar Usman Bauchi ga ɗayar Usman har wajen ɗayar Usman Bauchi guda guda 20 to ni ina gida ni aka gani kayan aka to ɗahiru ma ya rubuta sunansa a jikin kayansa aka ga kayan aka ce ɗahiru don Allah ya rubuta sunansa a jikin wani kayansa an ga an ga an ga suna an ce Allah sai kayan ya zama Allah kaya daban Allah daban Allah shine Allah rabbil alamin alamin kuma sune alam wal awal da musu masu waddayani min naw'i al a'rad wal ayani Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana musuluncin mu Allah ke wani imani mai ke wani kasar Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallam taimaki musulunci Allah ya karya abin da ke neman ya karya musulunci Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya bukatun mu da bukatun masu neman addu'a mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kuma jini iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah saka wa shewanan mu da alheri Allah ya ga musulmi maza da mata rayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bukatun mu na duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله